Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust.
To a gaskiya farashin gas ya zama to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda farashin ya yi hawan gauran zabi ta yadda ba ka zata.
Halin da 'yan Najeriya ke rayuwa a ciki dai a iya kwatanta shi da abin nan da masu iya magana ke cewa rana zafi inuwa ƙuna. Baya ga tsadar kayayyakin abinci, iskar gas ɗin da a kwanakin baya ake cewa farashinta ya sauko yanzu dai abin ya zama sai masu hannu da shuni. Domin kuwa keji guda na gas a waɗansu wuraren ya haura naira dubu ɗaya. Menene abin da ya jawo tsadar iskar gas ɗin girki? Yaya masu ƙaramin ƙarfi ke girki a cikin wannan marra? Jihar Legas da jihar Kano dai ake bayyanawa a matsayin jihohin da suka fi yawan jama'a, don haka ana sa ran a fi samun hada-hada a can. gabriyoyin waɗansu bayan Allah da bayanin yadda tsadar iskar gas ɗin girki ya shafi rayuwarsu. Abbas ɗalibi daga jihar Legas gare ka.
To a gaskiya farashin gas ya zama to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda farashin ya yi hawan gauran zabi ta yadda ba ka zata. Lokacin ba zan manta ba lokacin da muka fara girki da gas nawa muke siya dubu ɗaya da ɗari biyu 6 kg ke nake maka bayani zuwa dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari biyar ya zo ɗari takwas yau ga shi an waye gari an ce kilogram shida na shi gas ɗin ya kai wajen dubu shida da wani abu ga shi kuma samu ba kamar da ba saboda haka yanzu kawai mu mun fara mahakura mun fara yanke kauna ma mun ajiye gas ɗin muna amfani da gawayi wani sai kuma mai amfani da itace tun da gas ɗin yanzu ya zama to gashi kawai muna kallon su ne ya zama to a ajiye kawai ba da zami to gaskiya wani gas gaskiya dai abin ba a cewa komai sai dai addu'a Allah ubangiji ya kama da sauki don ba zan manta ba lokacin da aka fara amfani da gasan kusan kowane gidan talaka akwai ya zama to ma sauki za ga ma mutum ma ya fi ma sauki ma akan kai amfani da gawayi saboda saukin da gas yake da shi yau gashi sauyin rayuwa bisa sauyin zamani da aka samu gasin da ya zama to shine sauki ga talaka sai gashi ya lula ya haure inda baka zato ala dole aka sake komawa gidan jiya aka sake komawa gawayi da kuma itace da fa lokacin da muka fara amfani da gas ma ko rushe ma ba amfani da shi ma wa ma yake magana kana zirma to ga shi gas da ya zama to shine muke gani kamar shine tudun mun tsira yau ga shi shine tudun bai zance ne tudun wahala Allah ya tsare mu da ita to ka ji abin da ni zan ce
to suna na honorable Muhammad Fayama Jarumi daya daga cikin shugabannin masu harkar sufurin wajen dokon motoci kiya gas ɗin girki ta shafe mu sosai saboda sai ka ga ka je kayi filin ɗin gas ɗin keji kowanne keji yanzu ana cikanta a naira dubu ɗaya da naira ɗari ake cikanta dubu ɗaya da naira ɗari yake mu a area mu to kaga abin ya shafi harɗar rayuwa ta yau da kullum saboda da sai ka ga ka ba da dubu uku uku da ɗari biyar ɗan dan ma filin ɗinka na 4 kg 5 kg to yanzu sai kowane kg kamar misali 5 kg yanzu sai ka cika 5-5 sai ka kace 5-5 za ka cika to kaga ya taba rayuwa mu sosai wallahi to sai da hankali ai ko gawayi ma yanzu ina gani buhunsa a nan lagos na kusan dubu shida ne buhun gawai kenan a ina yana sai da kusan dubu shida kaga dai kawai dai ba sauki kawai saukin dai kawai sai dai mutum ya roƙi allah kawai barka mu da warhaka ni ne kabiru ibrahim babaloko wato hali da ake ciki a yanzu na gas wato hali ne na kalubale wanda tsarin shi gaskiya ya yi bazata kuma duba da yanayin gari ba kuɗi gaskiya muna cikin wani irin yanayi na takura na tsadan gas kuma ya sama saboda rashin kuɗi mutum ya samu ya siya gas ne da a wadace sai ana sayan shi guntu-guntu sai ka ga mutumin da ya saba siyan kamar kilo shida sai koma na siyan uku da maneji wani lokacin ma mai uku ma sai ka ga yana yakan siya kaman na dubu ɗaya da dai ya maneji wannan shi ne Muryoyin waɗansu bayan Allah kenan da ke bayyana yadda tsadar iskar gas na girki ya shafi rayuwarsu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta gabafinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust da kuma ta twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma ta waɗansu tashoshi FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya.
A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Armenia.
Domin labarai da dumi su da kuma bincikar gaskiyar labari, shafukan sada zumunta na Armenia Da aka tantance suna so na duba a ko da yaushe.
Sannan bayan kammala aikace-aikace na a rana nakan huce gajiyata da cikakkiyar jaridar Aminiya. Domin samun labaru a kan lokaci sai ku ziyarci www.aminiya.dailytrust.com.ng Ko kuma shafukan Aminiya na Twitter da Facebook sannan za ku iya tuntuɓar masu sayar da jaridu domin samun cikakkun labarin jaridar Armenia.
Jaridar Aminiya labarin gaskiya a koda yaushe.
To madalla, kafin yanzu kun ji muryoyin waɗansu bayan Allah da bayanin yadda tsadar iskar gas na girki ya shafi rayuwarsu. Salim Ibrahim Umar ya tattauna da wani dila a harkar gas, ya tattauna da shi kan dalilan da suka janyo tsadar gas ɗin ga yadda hirar tas ta kasance.
Ok, sunana Gali wani aka fi sani da Yaryasa Gas. Dila ne dai kamar ni dai kenan haka a kamfanuka daban-daban amma dai mun fi karfi a bangaren haka ultimate da bangaren ɗauko kaya kenan. Eh wannan harkar gaskiya a yanzu dai duk wani mai sana'a gas zai ce maka ba- babu daɗi gaskiya. Domin sillar yanayin tsadar kayayyakin nan maimakon kasuwa ta dinga gaba kusan kasuwa baya take kayan yana sauki to an fi samun masu sayan sa akan- akai-akai. idan yana tsada kuma ya kasance cewa masu aiki da shi raguwa suke yi saboda ba kowa ne zai iya ba ya uh, watanni uku misali yaya ya kasance eh watanni uku baya gaskiya lokacin kayan yana dan sauki sauki kwasomi kowa ya- an raja a harkar gas har masu janareta ma kowa sai da ya koma gas so a lokacin ana ganin fetur ya yi wuta ba za a iya sayan fetur ba kowa ya koma construction din gas amma ya zuwa da aka waiwayi gas din da ya dinga tashi akai akai akai akai ba ma masu injiyo ma har masu aiki da shi na gida yanzu kowa ya gudu yawancin majority za ga an koma harkar gawayi da 'yan dabaru dai yadda kowa zai yi abin nan amma gas yanzu ya wuce ana sai da keji dubu ɗaya da ɗari ɗaya a yanzu a haka to kowa ne zai iya siya da mutum zai zai sai gas 12 kg 50 kg ba magana da za a zo a ce wai ba na gas wai ke- keji ɗaya to amma yanzu an dawo magana keji ɗaya kai wani ma ya zo maka da ɗari biyar ya ce samun gas na ɗari biyar kayan babun ta yi babu wanda in mutum mai zo za a sayan keji ɗaya ba ma ka wayoye shi ba saboda me za ka ce kawai babu kamfanuka har yanzu kamfanuka saboda yanayin rashin ciniki ma su ma kansu yanzu daga wai sun an zo da silinda an ce ba da keji ɗaya ga san baya kowa yanzu kawai zama ake kasuwar ta yi wuta an an yi magana da magana dala dala dala dala in dala ta hau kaya ya hau in dala ta sauka kuma maimakon kayan mai ɗanyi kasa kuma ya ga kuma an ki sauke kayan a yanzu a yanayin da ake fama kenan da harkar kasuwa sai ka- sai ka- shi sa ya kasance cewa yanzu sai mutum ma ya fito in ya zo ya yi cinikin ma har tsoron cinikin ma yake saboda ya yi yana tunanin kamar zai sa- zai benefitin ɗin wani abu to da ya koma wannan abin da yake tunanin fa zai samu fa ya koma cikin ciko fa in zai so wani kayan saboda zai tare da an yi ƙari abin da yake tunanin zai samu watakila ma kuɗin ba za su so mishi wani kayan ba ma har da riban ma ba za su so mai wani kayan ba har sai ya yi ciko a ajiyunsa tukun zai ɗauko wani kaya da yawa a yanzu masu yin sana'a gasin ba wa'ansu sun fara hakura suna rufewa masu juriya ne wanda ba su da wata harkar da za su yi sai wannan ɗin su ne suke hakuri ake tafiya a haka to ka ji yanayin yadda harkokin da suke tafiya a yanzu duk harkar ta lalace duk ɗan kasuwa yanzu yana tsoron kasuwar a baya ya eh a baya lokacin gaskiya komai yana ɗan tafiya normal lokacin gaskiya kayan yana sauki kowa da ya raja sabuwar amarya gas wata kai wata kawan bi ma da bata san gas ba tana tsoron sa zuwa ake ake mata yan dabaru a nuna mata yadda yadda ta amfani da shi a koya mata amfani da gas sau ana cewa gas ya fi sauki gas ya fi saurin komai da komai amma yanzu amaran ba yanzu zaga wasu ma mangala ake sai musu a ce su tafi da shi saboda bai ba kowane miji ne zai iya sayan gasan a yanzu ba a yanzu amaran ma da ake masa aure ake haɗa su da gasan sai ga da an kwan bi wata ɗaya wata biyu ga an goya kin musulun da ya zo ya ce a saya saboda me rayuwa ta yi tsanani ba zai iya sayan gas ɗin ba yana tunanin na abinci silindan ma sai kata ya ce zai sayar da ita sai ya fara ciniki a sayar da ita ana ana yanzu masu sayan silindin ma sababbin na tukwanan babu sai da an zuwa ringa tambayar ka sakan sakan sakan ko amarya fa za a yanzu za ta mata gaske ga an fara tambayar sakan in ba a samu ba ya fara tafiya gun yan gwangwa a can ce a can ne ake tare za samu mai sauki sai a dan yi mata fenti a mata kwaskwarima a dan kaita da silinda saboda ka kai ta a ce babu tukunya gas ta zo amma a da ne sabuwa za sai mata to sabuwa ita ma ta yi wuta an ka sayar ka koma kaso ma ta yi wuta da silinda normal da zaka saye ta a 6 kg din da yawancin majority su aka fi wa amfani ƙananan amari haka da da zaka saye ta dubu goma ko dubu tara har gas ma kuma ba ba magana cewa ta aka daɗe sosai ba amma yanzu iya silinda emtin ta ma a yanzu ya kasa wajen dubu ashirin tun da ana magana wajen dubu sha takwas sha tara za ka sa kuɗi ka saye ta emti ma sannan kuma ka zo kai magana za ka yi mata refilin iya refilin ɗin yin iya gas ɗin da ta ci ya haura dubu shida shi ma a yanzu a haka to kowa ne zai iya ba kowa ne suke da ƙarfin da su yi wannan ba dole ne ga an fara neman mafita a kai amare da mangal in an kai silinda ma angon da ya fara na marmari ya ga ya ɗauko tukunya ya sayar shi ma duk abubuwan da ake tawa kana kenan yasa harkokin yanzu babu daɗi masu kamfanin ba sa jin daɗi masu sayarwar dilorin ba sa jin daɗi masu saye kuma sun fara tsorata da harkar masu janareta su ma sun daina sun koma ga gas din a fetur duka baki da haka ake in ma mai dila ne ka sayar kana tsoron koma kamfani baka san wani farashi zaka tayar ba saboda me kana tunanin da in ka sai zaka cire ribar ka ba magana yanzu ka cire riba fa harkar kasuwa sai dai me ka ajiye da uwar kuɗin da ribar sai dai ka je ka sayo wani abin da ka gani marara shine zaka amfani da shi sabanin ka ce riba watakila ma ba ma riba ma ka yi cuku da ajihunka to hisa kasuwa baki ɗaya duka kowace babu daɗi ɗaya a yanzu haka daga mu zuwa masu kamfani zuwa masu aiki da shi na gida duk ba sa jin daɗi amma majority sai a ta allaka wannan lamarin ga mai shago sai a ce kun fiye tsada kun fiye tsada ba a kallon manyan dilolin masu kamfanuka amma na kusa da mutanen shi ake complain da shi kuma matsalar ba daga shi ba ne daga sama ne daga an gyara mu ma za mu gyara in kaya yana araha ɗan kasuwa ya fi jin daɗin kasuwar domin a nan ne ya samu alheri in kaya yana tsada ɗan kasuwa ba jin daɗin kasuwa ba abin da zai samu shi kansa kuma ga korafe korafe ya yawa kai ribar da kake samu ma idan kaya yana araha idan ya tsada ba ka samu wannan ribar ba shi ne abin da ake tawa kana yanzu yasa kasuwar ta mu duk ta ta rikice mu da muka daɗe a cikin ta saboda babu wata harkar muka ci gaba da lallabawa muna kawo kai wannan abin season ne in Allah ya so ya yarda abin zai zama tarihi kamar yadda kace season a matsayin ku na diloli me kake tunanin shine ummul abaisin wannan abu eh ummul abaisin wannan abun suna yi mana considering da tashin dala tunda idan sun koma depo sun tafi ɗauko kaya da sun je ka zana maganar aya a kowane tanki sun samu ƙarin wajen miliyan ɗaya miliyan biyu dubu ɗari takwas dubu ɗari bakwai a duk kayan da zai ƙara shigowa to yana shigowa su ma kamfanuka su buga lissafi su ga cewar to wannan kayan fa da shigo su ga yadda ya zo su ma ya su ƙari idan suka yi ƙari kai ma ka je ka ɗauko da ƙari kai ma an kawo ƙari za ka yi to amma me mutane suna kallon mai shago kamar shine yake wannan ƙaran to kuma ba daga shago bane su kansu kamfanin su ma ƙarin suke yi Gali wani dila a harkar gas ɗin girki a jihar Kano a tattaunawarsa da Salim Ibrahim Umar. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da Abbas Dalibi daga jihar Legas da kuma Salim Umar Ibrahim a jihar Kano. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.